أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاترة قوة شوال هجرة منذ سيرة annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 30 ne ko ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 to ba wannan karo bane muka saba gabatar da nasiha a wannan wuri a wannan makaranta ta EEM Institute EEM da ke nan garin Yamai wannan ina ganin zai kai karo na hudu ko na biyar to kafin mu shiga cikin karatun da za mu gabatar za mu yi bayani ne kan cin nasara na musulmi a rayuwarsa kamar ya za a yi a gane wannan mutum rayuwar da ya gudanar a bisa doron ƙasa ya ci nasara kun ga a nan lakwal muke za a gane akwai wanda ya resir cikin karatun da ya yi akwai wanda bai resir ba to ita ma wannan rayuwa da muke yi haka ne akwai examen wanda za a yi na rayuwarka gaba ɗaya in ka ta yi lahira nan za a zo premier a ne ko ko premier semester a yi maka jarabawa ka wuce deuxième semester premier a ne deuxième a ne ka yi bts ka ƙare in ma akwai inda za ka je gaba ka je ka yi karatu in ka ƙare za a gani in ka yi reshir a karatunka in ka ƙare wannan za ka samu aiki ka yi travail in ka yi aiki aikin nan da za ka yi za a gani a ma'aikatarka ko wace irin kariyar ce ka ɗauka ministar ne ka yi shugaban ƙasa ne ka yi mine ne ka yi ko direktar ne ko wani abu za a dibi shekarun da ka yi a auna ka yi resir ko ba ka yi resir ba sannan resir kin nan naka shi kan shi abin da ake kira la resir mataki mataki ne wani ya samu point mai yawa wani ya samu point matsakaici wani ya samu point ɗan kaɗan ina fatan kuna fahimta ta haka rashin resir shi ba mataki mataki na akwai mutumin da ya yi kusa ya ci nasara akwai mutumin da kwata kwata kwata bai yi komi ba to haka ne lahira take aljanna mataki mataki ce waɗanda suka yi imani suka samu babban matsayi suna can sama waɗanda suke da matsayi na tsakiya suna tsakiya waɗanda suke na ƙasa suna ƙasa haka wutar jahannama ita ma ba wuri guda ba ne akwai waɗanda suna sama in an ce sama jahannama kenan mai dama dama wanda a tsakiya shi ma wanda ya fi wancan dama ne can kasanta kuma gaba ɗaya waɗanda suka yi ɓanna ne saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala don yanzu za mu karanta waɗansu ayoyi na alkur'ani da yake karanta ayoyin alkur'ani shine abin da ya kamata a buɗe da shi a lokacin da ya kamata a gabatar da wani abu domin karatun alkur'ani wato ko da mutum bai jin fassara yana daga cikin hanyoyin da ake kara wato da'awa da su to shi yasa na so in karanta waɗansu ayoyi a cikin ƙarshen suratul nahl sai mu shiga cikin tamkin mu insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu da mu da ku gaba daya kuma muna fatan Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu mu da mu da ku gaba daya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
to waɗannan ayoyi suna cikin suratun nahl ƙarshen suratun nahl ga wanda yake son ya koma ya bincike su mawdu'in mu shine ya za a yi kamar nasarar da za a ce musulmi mutum mumini ya ci a rayuwarsa wannan mawdu'i yana da muhimmanci wannan kuma bai shafe ku ba a matsayin ku na 11 wannan ya shafi dukkan mumini ba su in an ce mumini ba elef ɗaya ake nufi ba cikin elef akwai mumini cikin masu kuɗi akwai mumini cikin malamai da dai sauransu kenan nan ana son a auna cin nasararka a rayuwarka kafin mu shiga cikin bayani shi kanshi imanin me ake nufi da shi me ake nufi da imani dalili kuma bai dace a yi magana kan tem ba ba a san menene definition kin shi ba kun ga yanzu faruwar da turawa suke yi muna yau duk abin da zaka karanta sai a zo a baka sons kin mu littérairement a ce ma ga abin da yake nufi akwai sons proper akwai sons figure akwai kuma dalle context mi ma mi kalima take nufi wanga abin duka akwai shi a musulunci amma saboda wani lokaci baka karanta na tura baka hada da na musulunci ba za ka iya gane cewa ba akwai shi a musulunci shi yasa matsalar da Nijar take samu sabanin Najeriya shine cewa Najeriya zaka ga mutum yayi boko kuma yayi karatun addini yan bokon Najeriya da wuya ka samu wanda bai karatun addini ba akwai wahala mai Nijar sai ta zamanto malamai dekote yan boko dekote shekarun da suka gabata sai ya zamanto kullun ana samun mi ana samun matsala don mi don ba a fahimtar juna wanga shi lahira ya fuskanta san fursan ba ruwa ne da wani al'amari na duniya wanga kuma mafi yawanci duniya ya fuskanta ba ruwa ne da wani al'amari na addini bai san yadda za a yi a gyara addini ba me wannan ya samo asali ne saboda bambancin colonization da bambancin kirciyo ƙasar da ta yi colonizan Najeriya ita ce Ingila su turawan ingila ba ruwansu da al'adarka ba ruwansu da addinin ka ba su damu da shi ba ba su tsanantawa duk inda bature ya zo abu uku yake son ya riƙe na farko yana son ya riƙe mulkinku ya yi muku shanjan governance ya zama to shi za ta yi ma aiki ba al'umma ba na biyu duk inda bature ya zo yana son ya yi shanjan addininku da kirkirkinku da langaɗinku ya canza muku addini ya kawo nashi da babu iglis yanzu iglis ta zo ya canza muku culture ya kawo tashi sannan kuma ya canza muku yare lang lang official yaren da ake magana da shi yanzu a gwamnati nasu ne abu na uku suna son su rike economy ta kasashen ku tattalin arziki su za su fitar da arziki kai baka da izinin ka fitar da shi kuma baka da izinin ka kawo ya fit- wani ya fitar na biyu su za su saye gare ka kaɗan amma kuma baka da izinin ka saida shi ƙasashen duniya sai su su je can su saida shi kuma su za su buga ma kuɗi su ibi arzikin ƙasar ka su baka kuɗi su su kai maka waɗannan kuɗaɗen to wannan duk inda baturi ya kai waɗanda abubuwa guda uku ne ke sun mulki abin da ya shafi mulkin ku yan siyasa su na can turai abin da ya shafi addinin ku addinin su na can don addinin ku ba addini ba ne abin da ya shafi tattalin arziki paske turai kamfunan su suna da bukatar arzikin da ke afirka to sai zama to kullum za a sa ku cikin bashi na bankuna saboda su zama to suke rike da tattalin arziki na kasashen ku turawan ingila ba su matsawa paske sun yi turawan faransa son mamaya suna da wurare masu yawa amma turawan faransa su bu su yarda ba da su canza kamar su zo su yi muku mulkin mallaka dole sai sun canza governance ku dole sai sun canza addinin ku dole sai sun canza economic ku shi yasa kuke ganin kasashen da faransai suke riko sun fi shiga cikin tashin hankali da bala'i da komawa baya fiye da waɗansu kasashe a duniya to wannan akwai dalilai da dama da malamai suke ta kawowa da bincike paske su faransai eh, dole na su ɗauki wannan hanya saboda irin ba su da arziki a cikin kasashensu saboda suna da talauci saboda kasashen da suka yi ma mulkin mallaka kaɗan ne ba irin na angletar ba ne tana iya samun nan da nan su kuma wuri guda ne da sauran abubuwa to sai zamanto munan nijar da wuya ka samu wani ɗan boko ko ma'aikacin gwamnati wanda ya damu da addini su kuma malamai ba su iya shiga cikin sirkikin to amma su Najeriya a'a dan boko malami ne zan ba ku misali kamar guda biyu zuwa guda uku misali na farko Ahmad Bello Premier Minister na Najeriya na Arewa yayi ma addini aiki paske ya hito daga gidan addini dan masarautar Shehu Usmanu dan Fodiyo ne yana jin Anglai ya san turanci kuma ya san addinin musulunci shi yasa yi ta taimaka ma addini a rayuwarsa tafawa balewa ba jahili bane ya san bokon kuma ya san addini shi yasa aka yi kokarin kashe su saboda an ga za su taimaka ma addini a Najeriya ya rijayi tsarin da su turawan Ingila suke so idan kuka duba har yanzu a Najeriya Sheikh Albanin Zaniya- Zaria sannan kuka dubi eh, Dr. Ali Isa Fantami waɗanda duka mutane ne 'yan boko kuma malamai ku dibi irin ci gaban da suka kawo ta fagen a gane addini karatun angle ko karatun boko bai hana ka kai ba addini aiki to amma mu da Niger kafin ka samu dan boko wanda ya san addini kwarai akwai wahala sai dai ya zama to dai mutum yanzu dama damar da muke samu an fara samun ɗaliban da dai sun yarda da addinin kuma sun yarda in suna da matsaloli su tunkari malamai da in kan ga mutum ya tunkari malamai to ya shiga cikin bala'i yana aikin gwamnati ya ci kuɗi ya nemo bokaye da malamai saboda a mai roƙon Allah shari'a sai lahira ta tashi gwamnatin Niger in ka ga ta tunkari malamai masifa ta zo cikin ƙasa an rasa ruwa sai a ce a tunkari malamai Bal- banda malamai ma sai an haɗa da bokaye sai an je masalata nan wajen kwanni a ce bokaye su diba in akwai ruwa a je bagaji a je tsibirin gobir ko ko in an ka samu wani tashin hankali wanda ƙasa za ta wace sai a ce a kira malamai su yi roƙon Allah saboda mi saboda a samu zaman lahiya Nijar ba a taɓa neman malamai ba cikin tafiyar al'amarin ƙasa ko ba da shawara a'a sai dai in musiba ta zo to shikenan sai a nemi malamai a ce su yi addu'a shikenan rol kinsu rawar da za su taka ta ƙare alhamdulillah cikin tafiyar lokaci yau da gobe addinin musulunci addini ne na Allah yau sai ya kai inda an samu shanjima wanda wanda duk ya koma shekara ashirin baya da suka wuce a nan Nijar ya san da ba haka ake ba paske yan lakol na Nijar babu mace wadda ke sawa hijabi zancen ma a ga hijabi bai kota so ba babu shi sai dai mi sai dai kowace za ta sa kayan da take so jeep mini jeep da sauransu daga primer sai e har zuwa doctora a niger babu zancen addini babu zancen sallah babu zancen ma in shekara ta ƙare yanzu kun ga yana daga cikin cigaban da addini ya samu a nan da idan shekara ta ƙare sai dai a yi rawa a yi fetis ko na a yi abin da za a yi a ƙari ba ka samun lakkol guda wadda za a cewa yau an kai inda za a yi ni za a yi wa'azi amma cikin taimakon Allah yau ya kai da wuya ka samu wata lakkol wadda za a ce maka za a yi ƙarshen shekara ko kwanje ya zo a ce a yi rawa a'a sai dai a ce a kira malamai su yi wa'azi wannan ya nuna an samu shanjuma da sai dai a in ma yanzu ana samun inda ake haɗawa tsakanin masu rawa da masu eh, abin da wa'azi to wa'azin da ya shigo sabai durki an samu canji da kote guda na a- akwai koten masu aikin asha amma yanzu akwai koten masu aikin addini a gurguje saboda lokacin namu ba yawa ne da shi kwarai ba shine akwai nasihohin da kamata mu gabatar ga ɗalibai musamman masu kula da al'amarin addini sannan mu shiga cikin tamkinmu da duk abin da mun ka samu ciki muna fata Allah ya sa masa albarka shine cewa kada wani HDM kada wani ɗalibi kada wani komite na ɗalibai na musulunci ya sa tsammanin zai zo ya yi aikin addini a samu cin nasara lokaci guda ba haka na ake nufi ba babu annabin da ya zo da wa'azi ya yi wa'azi kawai mutane sun kaso sun kafi shi kamar fara ba same shi ba kada ku sassa sawa tsammanin aikin addini aiki ne mai daɗi kullun za a zo a ci nasara ba haka nan bane in ba ka fahimci haka to kana akan kuskure shi yasa kuke ganin yau an ce za a yi wa'azi mutum da muka samu yau da rawa ce za a yi da tun satta wasu tun asuba sun shirya karfe bakwai na safe za a zo a tashi saboda mi saboda mi saboda rawa ce za a yi ba aikin Allah za a yi ba dole na komite na addini a rasa kuɗi yanzu kun ga aikin addini ne za a yi karshen ta an ce Vincent Mil ake so to saka ce Ventura Mil ne za a samu in ma an samu Ventura Mil kin wata rana sai a samu jika goma sha uku no no no aikin Allah haka ne yake can ba a rasa bari ake samun masu aikin addini waɗanda adda hali kwarai amma yanzu masallatan masallatanmu da dama sai a yanke wuta babu wuta nawa ne za a biya sai an ce tura mil sanction tura mil sanction mutum guda na iya bada kuɗin shekara guda tura mil sanction multiply par 12 nawa ne nawa sun ba su ka karanta mil ba to jika 40 mutum guda na iya bada jika 40 shekara guda ba a sake tambayar kowa amma a zo yau a tambaya a samu dala 20 a kada gobe a tambaya a samu dala 60 a kada sai a yi kusan wata guda ana neman kuɗin facture takardar wuta ta masallaci sai a rasa saboda mi saboda aikin Allah ne to muna son ku gane cewa ku masu son addini kar ku sa tsammanin kawai ku zo tun da kun ce kuna son addini shikenan sai ku ga chance ta zo lokaci guda da receipt ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba dole sai kun shirya mana farko cewa kusan yadda za a yi duk matsalar da za ta taso ku magance ta tsakankaninku saboda ku kadai ne ku kadai ne shedan yake son ya yaka a nan lakon paske ku ke son Allah waɗancan sauran waɗanda ba su da addini su shedan bai damu da su ba ya kare da su amma ku da kun ce kuna son ayi sallah ayi wa'azi to son shi kai a samu problem tsakankanin ku sai ku wace sai aikin Allah ya tsaya an kenan na biyu kada ku sa tsammanin rashin yawa shine abin da yake da muhimmanci paske da yawan masu aikin wa'azi sai su ce a'a su sun yi son a ga mutum dubu sun zo eh, an cika sal wannan ba shine ke da muhimmanci ba mutum uku in za su tsaya su saurari maganar Allah su yi aiki da ita sun yi mutum miliya waɗanda ba ruwansu da maganar Allah in sun saurara to sai muna son kullum mu ga cewa mun yi yawa kwarai ba yawa ake bukata ba in dai za a samu yawa yawa mai kyau ana son shi me amma ba dole bane sai an samu yawa mutum biyar sun kace za su yi aikin addini sun isa duk annabin da zai fara da'awa shi kadai ne ke farawa a samu matar shi ta bi shi ko dan shi wani ma a samu mata sai bata bi shi ba dan shi ba bai bi shi ba annabi nuh alaihi salam dan shi bai yi imani ba matar annabi nuhu bata bi shi ba kenan ba dole bane dan kai kana aikin addini kace dole sai mutane sun bi ka shari'a ta Allah ce to wannan yana daga cikin kuskuren da dama daga cikin ɗalibai suke yi cikin aikin addini kada ku damu damuwa ba ta ku bace kai dai Allah bai dora ma ba ka shiryar da mutane ko ka sa mutane da yawa cikin aikin addini abinda Allah ya dora ma kai iya naka kokari kai addinin nan inda Allah yake so wannan nashi ne shi yasa kuke ganin lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya musulunci bai wuce bai kai kasashen duniya ba ya tsaya ne cikin kasashen larabawa bal ma lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu da yawan larabawa gaba ɗaya suka kafirci suka ce su can da suna tare da annabi yanzu kuma ya mutu kenan su sun bar addini paske addinin ba kamar Allah suke yi ma ba su tunanin su annabi ne yake ma addini tun da ya mutu shi kenan sai fili wanda shi ya sama yanzu aka daina tunanin a je a yaƙi waɗansu ko a yada addini cikin ƙasashen da ba na laraba ba mafi yawancin khilafa ta sayyidina abubakar duka cikin yaƙi da masu ridda ta ƙari parce que sun ce ba su yin addini ba su yin addini kenan ko in akwai problem intern ba a yi zancen problem extern in akwai problem cikin gida ba a zancen kai sai ka kare da matsalar ka ta gida sannan ka tunanin ka kai yakin matsala ta waje to irin waɗannan matsaloli wanda bai karanta tarihin musulunci ba yana daga cikin kuma abin da nake kira zuwa ga ɗalibai ka hanyar shiga cikin tem gadan gadan shine mu karanta tarihin musulunci musan musulunci da yawa daga cikin ɗalibai da musulmi hatta da ma ɗaliban ilimi na addini babban matsalarsu ba su karanta tarihin musulunci ba rashin karanta tarihin musulunci zai kai ka a yi wasa da hankalinka haka mutu ka koma ga Allah ba san ana wasa da hankalinka bane bari da ba ku misalai misali yanzu ana nuna mana cewa wannan ilimin na ƙere-ƙere da ilimi yanzu na da kuke karatu na sauran abubuwa kamar ilimi ne na turawa ne suka kirkiro shi suka kawo shi to wannan akwai yaudara ciki kuma yaudara mai girma shi ne cewa ku yi ƙoƙari ku karanta tarihin musulunci ba ma nesa ba a Espany duk da yake can wancan lokaci ba Espany ake kiranta ba Andalusi ake kiranta ka samu dokiman kuma ka shiga cikin intanet da gaugawa in ka samu dama ka sa l'histoire de l'islam en Andalousie. L'histoire de l'islam en Andalousie. Menene musulmi suka yi? Daga ciki, musulmi sun je a Europe, ɗaya ne daga cikin sarakan da aka yi ma juyin mulki a Siri, masu kafital ta musulunci da tana Madina. Bayan manzo sallallahu Alaihi wa sallam ya ƙaura, bayan khulafa'ur Rashidun daga abubakar da umar da Uthman ga aliyu bayan ƙaura aliyu kafital ta koma dimashq siri daga siri aka yi musu juyin mulki banu umayya to sarkinsu guda sai ya gudu ya zo nan marok daga marok suka ƙetara espanya suka kafa daula waɗancan da suka yi juyin mulki daular abbasiyya ina son in ɗan ba da abin a gurguje sun yi mulki ya kai kusan shekara ɗari shidda wannan daula ta yi rauni sai aka samu daula ta mutanen shin da ake kira tata ana ganin su mutanen shin ne suka zo suka buge wannan daula kin mai amma daga baya ta dan farfado mu bai karfi ba daga nan daula ta andruzi waccan da wancan ya kafa abdurrahman dakhil ta yi shekara 870 wisan ans musulunci na mulki europe waye sai cikin musulmi shiru bayan wannan sai daula ta turkiya ta ɗauka daular usmaniya amfir usman je turki parce que muna da amfir usman biyu akwai na sokoto daular usmaniya ta shehu usman bin fodiyo akwai amfir usman da ke wato turki to ta turki kin ta ɗauka ta kai kusan shekara ɗari hudu zuwa kusan ɗari biyar sai amfir usman ta sokoto amfir usman ta turki ita ce ta yada musulunci a europe da sauran ƙasashen gabascin turai a 1923 1924 wannan daula aka ruguza ta 1923 1924 aka ruguza wannan daula a wannan lokaci ne musulunci ya zamanto ya daina mulki a duniya har yanzu musulunci bai yi shekara ɗari ba da barin mulki a duniya ya ba wa ya san da wannan shuru ba wai ɗaliban ilimi ba hakan ga malaman ma waɗanda ba su karanta ni musulunci ba wa ya san da wannan babu to daular da nake son yi magana a kanta ita ce daula ta andalusi andalusi na gaya muku espanya lokacin da musulmi suka shiga sun iske akwai kiristoci akwai yahudawa yahudawa suka ce ma musulmi su za su bi su me amma in za a bar su su yi addinin su dama addinin musulunci bai hana ka kai addinin ka sai dai musulunci yana hana gwamnatin da take son musu- mutane su gane addini ita ce ake yaƙa ba wai ana yaƙi ne na musulunci ba don a je a kashe mutane mm-mm. gwamnatin da ke son ta hana mutane su zaɓi addinin da suke so ita ce ake yaƙa Paske da yawan yanzu ƙasashe ba su son a karɓi addini kuma ba su bari a gane addini da musulmi suka je suka kafa daula ina rayuwar takin da suka bari shi ne kamata mu sani abu na farko mu sani cewa wurin da ya fi kowane wuri yawan turism a duniya ƙasar Espanya ne kakasa tsamana akwai ta ƙasa wadda adda wuri na turism wanda ya na ƙasar Espanya babu wa ya gina waɗannan garuruwa gari gari ne musulmi ne suka gina su za ka ji an ce maka imamul qurtubi kai sai ka ga imamul qurtubi wani mutum ne wanda ya rayu a wasu kasashen musulmi espanya ne ya rayu qurtuba gari ne a cikin espanya yanzu sun ce mata cordoba su ishbiliya su garnafa duka manya-manyan garuruwa ne waɗanda musulmi ne suka gina su kuma actual lama garuruwan suna nan shi yasa espanya cikin birije kinta kaso 30 cikin 130% ko 20% tana samun shi ne ta hanyar tourism kin da ake yi a garuruwan da musulmi suka bari waɗanda aka kwaci masallacin imamul qurtubi actually man yana nan a yanzu masu ba da tarihi suke cewa yanzu coci bakwai aka yi cikin wannan masallaci ina zancen ana tolerance ta addini babu an kwace masallacin ginin da suka yi mishi yanzu tun wancan lokaci har yanzu yana nan shi yasa lokacin da kadafi ya yi juyin mulki a ƙasar eh, abin da libi ya hiddo dekare guda uku farkon mulkinsa na farko dubba yahudin da ke cikin libya paske wannan lokaci akwai yahudawa har kasuwa suke da ita cikin tripoli ya ba su karan twitter abu na biyu akwai sojojin majalisar ɗinkin duniya na nations unies ya ba su karin twitter na uku akwai iglis wadda espany ta yi ta italy paske wannan lokaci italy ne ta musu mulkin mallaka ya ce a rushe mishi wannan iglis a gina masallacin juma'a da kadafi ya yi haka sai italy ta kai shi kara a majalisar ɗinkin duniya eh yana son ya roshe musu iglis ya yi masallaci wannan ba gaskiya ba ne ai in ƙasar cikin libi take kayan da aka yi aiki da su ai ba na libi na ba kunga kullum sai a ɗauke ka baka da wayo baka sabin da kake yi ba kada fi su babu matsala birgi naku ne da kaya ko to ku zo mu baku wannan iglis espine masallacin imamul qurtubi musulmi da sun ka gina shi ku cire coci-cocin da a ciki ku bari musulmi su yi sallah shi ke sai mu ba kowanne masallaci ba su yi ba shi yasa aka roshe wannan iglis kin aka yi masallacin juma'a aka ce yanzu masallacin juma'a ne kuma maganar da nake ba ku labari ba wai jiyau nake ba ganau nake paske ni nayi karatu libi 2004 2008 nayi sallah har cikin wannan masallacin ana kiransa masjid maidan aljazairi wanda ya gano ƙasar america cikin tarihi da ake koya mana da kwal ana cewa sunan shi christophe colomb a 1492 Christophe Colomb daga ina ya tashi daga Espanya ya tashi an ce dan kasar Portugal ne wasu ce dan kasar Espanya ne me a wannan lokaci ilimi na geography su wane ne suke da ilimin geography wanda babu irin shi a duniya yana ga hannun musulmi da geography ta musulmi ya yi bincike har ya gano akwai wani yanki kasar America bayan wannan eh, arab ya yi zama shine langue officiel a can kuma ya zama langue scientific yanzu ilimin da ake da shi na turai asalin shi na musulmi ne faske musulmi sun zo sun iske ilimin bai da karfi mai da yake suna tare da gaskiya da imani Allah ya taimake su suka daga ilimin ya yi nisa har ya kai inda duniya take amfanuwa da shi turawan ingila da na france har tun da wani yanki na France musulunci ya shiga sun yi turowar sun yi turowar HDN su zo cikin Spain su yi karatu a Narab su koma a wannan lokaci babu jami'o'i a duniya in ba ga musulmi ba na ingantattun jami'o'i su waye suka kirkiro montar musulmi ne suna cewa wani balarabe ne dan kasar Egypt ya kirkiro abin nan ko jirgin sama ko montar a'a Spain su sun ka aza tsarin tahiyar montar a duniya ta yaya da suka zo lokacin da kafirai suka kwaci sun iska akwai wasu hoton zaki guda shidda zaki guda shidda waɗannan zaki zaki guda shidda daga inar breton daga awa ɗaya zuwa awa ɗaya namu irin wanda mun ke nuna muna agogo ruwa yake fita cikin bakin ɗaya daga cikinsu da ruwa ya fita sun gane cewa inar breton ta yi kenan in yayi biyu duzar yini ya ƙare in yayi wasu biyu dare ya ƙare abin mamaki da turawa suka zo suka yanke wannan system ce suna son sake haɗa shi sun kasa har yanzu an tai an ɗauko engineer duk inda ake iya ɗauko a duniya sun kasa mai da wannan system ke har magana gare ne muka muke muku yau sun yi ɗaki gida mai ɗaki mai kofa abin nan taga feneta window 360 hasken rana yanzu na kun gana ai gini ne an kai ko to su wannan ginin nasu hasken rana bai iya shiga cikin fenetar biyu sai dai guda duk yadda an kai wa adda ilimin da zai yi irin wannan ashe da shi suke lissafin tahiyar kwanakin rana a duniya yanzu wani injiniyar na adda ilimin da zai yi irin wanka ya aka suka yi wannan gidan shugaban kasa na wannan lokaci kasrul hamra ake kiran shi actual man yana nan har yanzu gidan shugaban kasar musulmi na can wancan lokaci yana nan duka ana akwai abin da ke rubuce gare shi la ghaliba illallah la ghaliba illallah ba marin jayi sai Allah ba marin jayi sai Allah ina musulmi suke da wannan labari ilimin geography mu'ajji geography ilimin mathematics ya ginu ne akan abubuwa guda biyu algebra da geometry ina aka ciro shi daga musulmi da kasashen musulmai wa yake da labari babu mi a hujja ai ya kamata mu ba da hujja aljebar ba faransai bane ba angle bane larabci ne sunansa ilmul jabri wal kasr a larabci an ka ce aljabru shine abin da yana rabuwa pair da empire pair shine abin da yake biyu empire abin da yake daya to da larabci an ka ce aljabru abin da ana iya raba shi biyu ana iya raba ta hudu shidda har zuwa abin da ya sama alkasru shine abin da bai rabuwa sai an karya shi biyar ba ta rabuwa dole sai an ce biyu da rabi daidai ne to sunan shi ilmul jabri wal kasri to aljabru din nan sai suka ce aljabr aljabr yau musulmi bu san da wannan ba geometry kalima ce wadda aka hada daga abubuwa guda biyu geo tana nufin ƙasa latin metri tana nufin metr abinda ake aunawa to su Pythagore da aka ce suna uwayen mathematics a duniya cikin tarihin su ina suka yi karatun mathematics Egypt ta yi karatu pyramid waɗanda a akwai ƙasar Egypt su ne suka tsatsara suka a'auna suka ga yadda ake yin wannan triangle kin fasto shi in ka dibi pyramid kana ganin alamun triangle da an nuna maka na gani kamar triangle ne aka yi Egypt ba ƙasar kafirai ba ce ƙasar musulmi ce kinan waɗanda ilmummuka da ake cewa boko haram saboda sun san na musulmi ne amma suke ƙoƙarin su yi wasa da hankulan musulmai abu na ƙarshe wanda zan ce akan wannan magana don magana ce mai muhimmanci shi yasa kuka na dan karkata zuwa gare ta kafin in yi tamkin da nake so in yi don saboda kamar bas ce akwai wani sharshar a ƙasar alman yake da zama amma mutumin ƙasar turki ne a birnin frankfurt yake da zama ana kiransa fu'ad siskin fu'ad siskin fu'ad siskin yana yin research kan abubuwan da musulmi suka yi sai da ya gano an europe turai yanzu akwai 35,000 term scientific waɗanda ake utilize wanda asalinsu da musulmi ne 35,000 term scientific waɗanda ya gano fa ba wai an ce an kai ƙarshe ba abu na biyu ya sai da ya gano liver dubu biyu da ɗari biyar in ban manta ba 2600 liver waɗanda musulmi suka yi su kuma cikin ilimin research scientific amma turawa kawai abin da ɗaya suka ɗauka sai su yi traduction paske wannan lokaci dole sai ka iya arab shi na daga cikin yanzu kun ga dole in kana son ka iya wani abu sai ka iya faransai ba laihi ba ne ka iya faransai ko angali me yanzu inda muke da matsala ya za mu yi mu ɗebo waɗannan abubuwa mu koya ma al'ummomin mu su gane su da yaren mu paske ba ka gane abu sosai irin yadda za ka gane shi da yarenka su da suka je suka koyi larabcin larabci suke karantarwa amma da suka yi pratik suka gane sai suka yi ta tradirkin su suna maida su a cikin langakin su cewa mu watsar da faransai da angale ba haka ake nufi ba ci gaba a'a yana da alaka ne ka amso ga wani ka amso ga wani ka amso ga wani amerika kasa ce ta baki kowa ya kawo tashi experience ana so sai an ka ci gaba to fuad tiskin ya gano livre ko mu ce littafi dubu biyu da ɗari biyar waɗanda tradition ɗaya ne aka yi amma waɗanda suka yi su musulmi ne kawai tradur ɗaya zai yi in ya ƙare macucin sai ya rubuta sunan shi rishar cikin shi ne kamar yadda yanzu muke fama da irin wagga musiba yanzu don lo rishar a cikin university da wasu abubuwa sun ya je kawai ya ɗauko abin nan na wani ya ƙare ke ya ciro nan premier party ya ciro deuxième party ya ciro troisième party ya haɗa kufe koli ya zo a yi su kenan su komi ya ƙare domin babu son ilimin ba rishashi ne ake yi ba yanzu kufe koli ne illa man rahimallah kahin ka samu wanda zai tsayawa ba laihi bane ka ciro magana daga wani Duk ilimi haka gini reference mai amma ba wai kawai bincike ba shine kawai ka dauko page goma nan ka dauko page goma nan ka hada ka ba su a yi maka su kenan suka tafi kenan ba kai karatu ba shi yasa kuma wannan yana da matsala matsalar shi shine babu ilimin kuma wannan da matsalar da ke gaya muku kusa tsammanin ta tsaya ne kamar ga kamar ilimin boko har ilimin addini yanzu irin waga tana faruwa sai ka je wata ƙasa kana son kai master ko doctora ba sai ka yi research ba in dai kana da kuɗi kuɗi ɗaya zaka biya kai zaman ka hotel akwai waɗanda sun kware wajen research su yi maka research premier party division party wanga shi premier party division party division party ko mutum guda gaba ɗaya shi maka research ya kawo ba tunda kana da time exposing da zaka yi an ƙare ranar sutenance su haɗa ba ga yadda za ka yi kaɗan kakkare kanka nan tana yiwa a ce ma kaza ka ce kaza ko kuma ba yana yiwa su masu yin sutenance kyan a gare su ko a ɗan ba shi wani abu in sun zo ka su tsananta cikin ilimin addini ana yin haka ka kusa tsammanin wai cikin ilimin rishar cikin addiniya ne kawai ake yin wannan ba haka nan bane ba haka nan bane to kenan sata ilimi abu ne wanda bayo aka saba shi ba shi yasa kuke ganin research a France ko America ba a so rubutu mai yawa ina sauraron BBC ne in ban manta ba akwai wani da yake bada labari doctora a can PhD suke kiranta page 45 karantin page takarda 45 sai a baka doctora a America paske ba wai doctora za a baka ba kana shiga ne cikin laboratoire ka yi aiki sai ka yi rubutu duk abin da ka rubuta yana da amfani kenan fash dubu haɗa su ba wani abu na ba in ni gada ma sai in je cikin term exposure da an ka bani in shiga cikin waɗanda sun kai bincike in istuwar ne in jiyo ne in mi in ɗebo cikin nawan ga ɗari in ɗebo cikin rana guda in haɗa ɗari ɗari gida goma dubu na ƙara nishar shi wannan ba karatu ba ne a ilimi shine in karanta bayan na karanta to ana buƙatar abu biyu gare ni justification dalili she ina tare in ra'ayi ne wanda an ka samu saɓani menene ina tare da wa ina tare da wani ko ina tare da wani in na faɗi wanda nake tare da shi an gane ko me yasa nake tare da wani me yasa ban tare da wani shine ilimi shine ilimi ina tare da wani ko ban tare da wani in kuma duka abin da sun ka faɗi haka nan ne to in ina da damar da zan ƙara wani abu to ni mi zan ƙara wanda shine ilimi amma hankali bai aiki sai dai rubutu ratata kiran babu karatu wannan dole ku fahimce shi a cikin tafiya almuhimu dai fu'ad tiskini yanzu akwai jami'a jami'atul imam a ƙasar saudiya jami'atul imam a ƙasar saudiya jami'atul malik saud ba ma jami'atul imam ba duka suna riyad ta ɗauki nauyin buga duk abin da ya yi detective wanda an ka gano na musulmi ne wanda sun ka ɗauki yanzu a wancan lokaci ina ganin shekara ashirin da suka wuce an samu volume goma sha biyar littafi littafi goma sha biyar na abin da turawa suka kwace ma musulmi yanzu kuma ana nan ana ci gaba da research ba mu sani ba eh, sun ci gaba da bugawa in sun ci gaba da bugawa yanzu kasar sai a samu volume talatin duk musulmi idan suke muna kwana sai dai wani sakare ya zo ya ce maka boko haram alhali ilimin nan asalin shi na musulmi ne iyayenka ne suka rubuta waɗannan littattafan da kakakin nan ka mun furci wannan da kyau ko to lokaci ya tafi kuma wallahi karatunmu yanzu ne za mu shiga amma ba laifi abinda duk aka samu Allah ya sa mishi albarka yanzu sai mu zo wajen tamkin ya za a yi a gane musulmi mumini ya ci nasara na farko wane ne mumini kuma mene ne imani nan na matsalar take parce que yanzu ana son dole a canza ma'anar imani ta haƙiƙa ne imani na haƙiƙa imani na haƙiƙa babu wanda zai bayanin shi irin Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi ne na Umar ibn al-Khattab manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam jibril ya zo ya cikin sura ta dan adam domin mala'iku suna iya transforme su koma wata halitta ya zo da sura dan adam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake yan qur'aniyun wanda ba su yarda da qur'ani da hadisi ba sai su ce a'a ya zai a ce mala'ika ya zo da sura dan adam ya shigo cikin duniya a qur'ani ma ya faɗi wannan mala'iku sun zo ma annabi ibrahim bai gane mala'iku bane mala'iku sun zo ma annabi lut bai gane mala'iku bane cikin sura dan adam dan haka wannan ma in ka karanta shi ka ma karanta shi alqur'ani kafin ma ka karanta hadisi da yazo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhbirni anil iman yace ka bani labari me ake nufi da imani sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta Allah ko ta alkhairi ko ta sharri to na an faɗi imani sai ce fa akhbirni an islam ka bani labarin musulunci yace shahadatu Allah ilaha illallah ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne wa tuqima sala ka tsaida sallah wa tu'ti zakka ka bada zakka wanda yake da halin da zai basuwa wa tasuma ramadan kai azumin wata ramadan in kana da iko wa tahujjal bait ka ziyarci dakin Allah idis tata'ta ilaihi sabila in ka samu iko yin haka don Allah ka samu ikon tahiyya to anan ya hada mu ya nuna mana menene musulunci menene imani shi yasa in ka ji an kawo imani kadai ba ka musulunci ba to musulunci ya shiga ciki in ka ji an kawo musulunci kadai ba a kawo imani ba imani ya shiga ciki in kuma an ka kawo musulunci da imani to imani yana nufin abin da yake cikin zuciya musulunci kuma yana nufin ayyuka da za a yi a zahiri a gansu shi yasa alqur'ani bai taba cewa ba waɗanda suka yi imani cikin kashi 99 sai ya kawo waɗanda sun kai aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari ba a ce aka yi imani ba to turawa da suka fahimci wannan shi yasa suke so su canza sans ba wai ta imani da musulunci ba akwai term da dama wanda akwai edition da nake nan gayi bonfere ina ganin mun kai shekara uku ne ko hudu muna yi kuma insha Allah shekara ta gaba za mu ci gaba na ɗauko term term waɗanda ake son a canza ma ma'ana in ban manta ba za su kai kusan saba'in kuma ba tsaya za mu yi ba insha Allah ta'ala abin da suke so shine cewa babban abin da yake bambanta mutanen duniya kaf shine imani amma ba imani kadai ba imani ingantacce sannan kuma imani a aikace Faske Yahudawa suna da imani sun da suna da littattafan da an ka saukar amma ba ingantaccen imani ba ne. Kiristoci suna da imani amma ba ingantaccen imani ba ne. akwai inda mun haɗu tare da su akwai inda muka rarraba sun yarda da akwai Allah mun yarda da akwai Allah amma mun ce Allah guda ne su ko sun ce Allah uku ne wasu sun ce Allah biyu ne waɗanda ba sun ce uku sun bambanta wasu sun ce akwai Allah akwai Yesu almasihu akwai Maryam wasu sun ce a'a akwai Allah akwai Yesu almasihu akwai ruhi min sarki Yahuda sun ce Allah biyu ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah yahuda yahudawa sun ce eh, uzair dan Allah ne wasu daga cikin su kun ga su ma suna da imani da Allah amma ya bambanta da namu sun yarda da mala'iku mun yarda da mala'iku sun yarda da sashen littattafan Allah ba su yarda da su duka ba mun yarda da dukkan littattafan Allah kiristoci da yahudawa sun yarda da akwai kiyama a cikin littattafansu mu mun yarda akwai kiyama amma mu kiyamar da mun yarda da ita babu mu shiga aljanna sai wanda ya yi imani ya aiki da gari su kuma a wajen kiristoci sai kirista ko baka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka shiga aljanna mu ko duk wanda bai yi imani da annabi ba zai shiga aljanna ba a wajen yahudawa sun yi imani da musa ba su yi imani da isa ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma suna tunanin aljanna za su shiga sannan a wajen yahudawa ba mai shiga aljanna sai mi sai ba yahudi wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara jinsin yahudawa na aljanna ta su ta yadda da duniya suke yi abin da suka yi dama haka suke cewa a lahira alhali ko a wajen musulmai a'a man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun shi yasa musulunci addini ne da ya shafi duniya gaba daya ba ruwan shi da kabila ba ruwan shi da ƙasa nationality ba ruwan shi da zamani duk wanda ya mushi ya ce zai shiga zai shiga shi yasa kuke ganin sauran addinai suna da matsala kiristoci akwai hayaniya ciki da rudu shi kuma yahudanci akwai kabilanci ciki shi yasa ba ku ganin synagogue in ba inda akwai yahudawa ba saboda su addinin su sai kai ba yahudi ne in ma ka shiga addini in kai ba yahudi bane jahannama zakka shi yasa ba su ma kiran kowa zuwa ga addinin su ko ka taba ganin bai hudiya kire wani zuwa ga addinin shi saboda kai dan jahannama na kai ya sha wahala ban sani ko kun fahimta ba shi yasa yana daga cikin kokarin da za ku yi idan suka zo suka ce kada a sa wato addini cikin karantarwa addini cikin lakon lakon namu sai ku tambaye su a can France ana koya ma mutane akwai Allah ko ba koya musu a France ana koya ma mutane akwai mala'iku ko babu haka wani malami yace tambayar da amsar da ya kamata a basu a can France ana koya mu mutane cewa akwai ranar lahira ko babu to me zai hana mu koya mu mutane ya bambanci to abin da suke so shine imanin kai zamanto imani ne da lataccen imani paske da an nuna maka babu Allah yadda su ne filosof suke cewa kai yarda da babu Allah halaka ta cin ba aiki ne gare ku nasarar da za ku kawo wa bari ma mu fara tun yanzu shine cewa kuga kun yi tsaye wannan theory da ake kawo wa ta scientific ta, ta abin nan ta philosophy a ce SQG exist abin da ake so da shi an gane yara sun kai shekara goma sha takwas lycée primaire sai a ce musu SQG exist kuka tambaya ko Abu Jahal an kai ma am- tambaya ya san amsar ta Allah ce wal in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zaka tambayi kafiran Makka waye halice su su maka Allah ashe Abu Jahal ya yarda Allah halice shi amma sai an ka samu wani philosoph gigitacce sace SK do exist saboda yara matasa suna cikin karhin su wani saboda yayi zai cewa a shi yana nan yana fansi wai SK do exist eh, yana nan yana shakka abu ne wanda ya za a yi a ce portable ba a yadda zai kan shi ba mota ba a yadda za ta yi kanta ba jirgin sama ba a yadda zai kan shi ba duk da butalin ga gashi ba a yadda yana yin kan shi ba amma an yarda san mai da kasai ba su sun kai wato babu wanda yi su kai hankali ne suna baka wannan to sai suka dawo sai suka ce sai lana ciyo yanzu na circe take transforme da kanta shi yasa can dan adam da jaki na ya koma mutum eh, jujjuya haka nan ake ta canzawa in ka yi aikin kwarai sai ka zan mutum in baka yi aikin kwarai ba sai ka koma wata halitta haka sun kace paske dan adam mutuwa yake jinin shi sai ya koma cikin icci in jinin shi ya koma cikin icci sai ya zan furwi in ya zan furwi ƴaƴan itace to babu matsala in ya kwado in mutum ne ya ci sai ya zan mutum ya koma can cikin ciki ya zan mani ya koma dan adam in kuma jaki na zo ya ci sai ya zan mani ya jaki shikenan sai ya koma jaki to wannan shi ne abin da ake koya wa mutane kada ka zo za a baka dama ka karanta da filozofi ka ba yara dama cewa babu Allah cin nasara gare ka shine ka kawo gudunmuwarka ta ci gaban addini abinda za a tuna ka da shi kenan yau ku zamanto ku ne wakilai na addinin musulunci a duk inda kun kasance yau tana yiwa ka ƙare karatu wani proje doki ka aiki tana yiwa ka ƙara karatu wata ministan ta ɗauke ka aiki yana yiwa ka ƙara aiki ka buɗe kamfaninka yana yiwa ka ƙara aiki ba ma ƙasar nan za ka yin aiki ba ka ƙara karatu ba nan za ka yin aiki ba wata ƙasa ta ɗauke ka ƙarshen ta ma ƙasa ce ta kafin rai to duka abinda ake so da kai in ka kai ka zan wakilin musulunci a wannan wuri wace irin gudunmuwa za ka kawo ta ci gaban musulunci a wannan wuri shi da ake bukata gare ka wace irin gudunmuwa za ka kawo to don haka kuma baka iya kawo gudunmuwa sai ka gane addinin ka da kyau to amanu wa amilu salihati shine abin da muke akan shi ya rusa aqidan musulman non pratiquant parce que sun zo sun ce akwai musulman pratiquant akwai musulman non practica musulmi wanda ke yin sallah da azumi da aiki da musulmi wanda bai aiki shi yasa sun ka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa hauna imani shi na cikin zuciya sun ka ce to kenan ba ai ba a bukata sai kai wani abin nan can cikin zuciya ka ne tsakaninka da Allah sai mu ce a shi ita zuciya duk abin da take so duk abin da ta yarda da shi shine take aiki bisa gare shi sai ce ai mallam babu bukatar hijabi hijabi ai ba wani abu na ba imani na ba shi na cikin zuciya ba ce a wa yake a yi imani Allah ko wa yake a sa hijabi Allah to wa yake a yi sallah to imaninka ƙarfin shi degiren shi yana bayyana ne cikin aikin da kake yi wasu kuma su ce a ai mallan an riga an gano ai masu sawa hijabin nan ai duk mahiyancin su bandana suke yi to wa ya gaya maka dama duk wanda ya sa hijabi ya sa shi ne don Allah wani ya sa hijabi don saboda hijabi addini ne wani kuma don ka a zage shi paske ya ga mahiyanci abokan shi suna sa hijabi wani ya dauke shi al'ada wani kuma ya dauke shi saboda ana ba masu hijabi amana tunda mace in za ta sa hijabi za ta bari gidansu iyayenta in sun ga ta sa hijabi za su bar ta ta hita sai ta profite da wannan saboda ta wajen samarinta wa ya gaya maka don Allah ta sa shi shine abin tambaya a ai mallan in dai hijabi na ai ba shi ke nuna imani ba ai su sutura ba su da matsala ko wace iri kasa dai sun sayar kana da imani a garin kwanni wati wata taba turo mai irin wannan tambaya an yi wata muhadara can wajen gidan kaso na kwanni sai wata turo min tambaya malam ana cewa wai hijabi kasa kasa ni ina ganin wannan bai da matsala ai zuciyarka da in tana da imani babu matsala to wahi ko ne iri kasa ni ce to naji kusan kullum in zaka magana da mutum ka bashi hujja wanda hankalin shi yake yarda da ita nishi to yanzu sallah ta yi kusa misali ko ko in sallah ta zo sai ki je ki siyo akwai wani wando wanda yanzu ya ɓaci gayu sun yi sashi ana kiran shi baki wandon mutum biyan na mutum guda ga sawa akwai t-shirt akwai sarka akwai wani abu da suka tsawa ga abin ga rawanin shi dan bandana nishi to sai ta je ta siyo su ta siyo wannan wando bagi ta siyo t-shirt ta siyo bandana ta siyo komi ra'idi sai ta zo sai ta kwankwasa ma babanta sai ta bashi ta ce to ga kayan sallah da ya kamata ya sa ya tahi in ya zo masallaci ido da an ka tabbashi ce imani cikin zuciya yake yana yiwa no kowa akwai sutura da ta dace da shi shi yasa wannan hujjojin ba gaskiya bane ba dole bane sai ka sa kaya irin wadanda ke sawa amma suturar ka ta zamanto ba ta da alaka da in an ganta tana da alaka da mutanen banza sutura asalin ta su jika ne yanzu in ka tayi Europe kada iya ka sa costume ai costume ba haramun bane cikin tarihi ma suna nuna Laraba Egypt ne suka fara costume a duniya mai amma mu wannan ba wannan ya dame mu ba sawar waɗannan kayan na addinin musulunci da kamala farfuwa shi zai sa ma ka ja mutane zuwa ga addini ina fatan kuna fahimta ta to wannan hujja ta cewa musulman non practicant ba gaskiya bane Allah bai yarda da musuluncin da ba a yi aiki ba Faske aikin ka shi zai sa ka samu ƙara samun kima da daraja bal ma imani yana ƙaruwa yana raguwa ta hanyar mi ta hanyar aikin da kake gabatarwa yanzu waɗanda cikin suna amfani da waɗansu kamar masu fanse cikin musulmi waɗanda suka kawo wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau sai suka fa hujja da su ce maka ai imani bai ƙaruwa bai raguwa ya za a yi a ce Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ayoyi suna ƙara mutu imani kuce imani bai karuwa kuma ya za ku yi kuce imani aiki bai daga cikin imani gashi kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al iman bid'un wa sab'una shu'ba a wata riwaya bid'un wa sittuna shu'ba riwaya ce ta Abu Hurairah tana cikin sahih Bukhari tana cikin sahih Muslim to na an ce 60 da wani abu na an ce 70 da wani abu masu karyata qur'ani da hadisi sai su ce to kai kajiya can an ce 60 na an ce 70 da wani abu kaka a'a da aka ce 60 da wani abu tunda bid'un yana daukar daga uku zuwa tara an gane ko da ya ce sittin da wani abu bai ce bakin nan suka tsaya ba example ne misali yake basuwa da ya ce saba'in da wani abu misali yake basuwa ba yana nufin sun kai ƙasi ba shi ya sama da ya tashi fassara sai ce shi imanin nan babban abu a'laha qawlu la ilaha illallah kace la ilaha illallah kuma ba wai kace la ilaha illallah ba a'a kai imani da shi cikin zuciyarka kuma kana aiki wa adnaha imatatul adha anit tariq mafi karancin aikin imani ka dauke cutar da za ta cutar da mutane ga hanya dauke cuta misali ne aka baka duk abin da zai cutar da musulmi ya kamata ka nisance shi yau in kaga wata kusa ko wani abu ka cire ta daga hanya kuma ba wai dan musulmi ɗaya ba har kafiri bai dace ka bari ya ka cutar da shi ba dan saboda yana kafiri musulunci bai da wannan ba don haka ‘yan uwa musulmi dole na mu fahimci menene imani da musulunci da gaskiya saboda ana son a nuna muna a kawo muna wani musulunci daga waje an koya mun an yi muna mulkin mallaka an koya muna faransai an koya muna anglais an koya muna menene management da wane ne kuma yanzu an ce muna musulunci ba bamu iya ba sai an koya muna musulunci kaga abin yayi nisa musulunci za a koya muna mu za mu koyar da musulunci ko mu za a koya ma To, nuktocinmu na ƙarshe da yake lokaci ya ƙare, yadda za ka gane ka za ka ci nasara a rayuwa shi ne ka yi tsari. Tsari, musulunci ya koyar da tsari a rayuwarka. Ya kamata kana da proje wanda za ka yi dalla journée. Kana da proje wanda za ka yi dalla semaine. Kana da proje wanda za ka yi a cikin sati, a cikin yini, a wata, shekara akwai projen da za ka yi rayuwarka gaba da akwai projen da za ka yi daga yanzu in ka ɗauki bik sai ka rubuta cikin wannan yini na yau misali mi zan yi na cigaba addini da kai na duniya da lahira yau ka samu ka zo conference islamic alhamdulillah ko nan ya tsaya sai ba ba wai ai magana ba pratik sai kaga to wagga so mana ita ku daga landi yau muna dimanshi daga dimanshi zuwa dimanshi mi zan yi na ci gaban addinin musulunci da kaina duniya da lahira sai ka diba cikin wata kuma mi za ka yi shekara in ta gewayo mi za ka yi iya tsawon rayuwarka gaba ɗaya haka ko ba ga Allah wani furoji ne za ka yi ka yi kokari tun da ka yi karatun mat ka yi karatun fizik ka yi karatun shimi ka yi karatun management ka yi karatun kaza ka ga yadda ake tsarawa ba sai an kiwa maka akwai amfulwa yadda za ka yi ya gani in har da ce kaza zuwa kaza a shekara ni ka har da ci shekara ta zo ta kare banda karatun ka da sallah wanda ka iya shi kadai gari ka ba ka kara ko sura guda ba mi ka yi abu na biyu tsarin nan yana da kyau kuma Allah ya koya mana da ake yin tsari Allah ya halicci sammai da ƙasa cikin kwana shidda inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam a cikin kwana shidda kwana shidda irin namu ko kwana shidda irin na Allah tunda yini dubu shekara dubu a wajen Allah mu kwana guda ne a wajen Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu haka Allah ya faɗa to irin shidda namu ne ko ko irin shidda na wajen Allah amma dai Allah zai iya halittar sammai da kasai da kun fa yakuni amma sai ki halittar su da kun fa yakuni sai da aka yi kwanaki guda shidda tare yana da ikon da zai yi kenan ba komi ne zaka yi sirrin shan ba tsarin yadda za a yi a ci nasara shine ba mu da yau da yau mu muna son kawai mu ga cewa musulunci ya ci gaba Nijar ta ci gaba ta koma kamar Faransa shekara ɗari nawa an kai ana gina Faransa da Amerika shekaru ne masu yawa ka yi fondasiyon ka bari wani ya zo ya dora wani ya zo ya dora sai a ci gaba amma mu abin da muke tunani kowa in yayi bakin rayuwar shi ne yake kalkulu abu na biyu tsarin mu na mulki rushe rushe na wanga in ya to ce duk abin da wancan yayi bai koyi ba ya rushe in ya hawaye shekara biyar ko goma wanga in ya to ya rushe ya za ci gaba su ko duk wanda ya taho zai dora ne akan aikin wani ya kamata mu fahimci wannan sai da tsari in babu tsari ba a cin nasara abu na gaba yadda musulmi zai ci nasara Allah ya faɗi wasta'inu bis sabri was sala duk abin da babu hankuli cikin shi ba a cin nasara dole sai an yi hankuli za a zo a tallata maka wata banna a baka kuɗi ga su masu yawa ai maka asirokin security ai maka asirokin kuɗi amma sai ka dibi baka da kuɗi to yanzu ya za a yi in kana son research sai ka bar kuɗin nan da yawa kuma shikenan sai ka ga musulun ba shi kuɗi har mallamai ce to ka zo ka tallata mana cewa ai musulunci ya ce a rinka sawa kafot saboda akwai sida mutum ya ba kayan mai kariya Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ka ku gita kanku ga halaka kina in ka sa kafot ka kare kanka daga halaka to in ka sa kafot wa zaka amfani da shi in karuwa ce kina an baka damar da zaka amfani da karuwa in kuma matar ka ce kina an baka damar da zaka hana kanka ga haihuwa shikenan magana ta kare sun ci mu burin su dole sai da hankuri yadda musulmi zai yi mumini ya ci nasara a rayuwarsa sai yana kula da lokaci akwai muhadara da niyi abun fere kan lokaci lokaci waɗannan muhadarat kin za ku same su a studio la voix de l'islam da kun zo akwai karta mai muwa akwai inda an kai muhadarat muhadara sun kai 121 yanzu ma ina ganin wannan satin ko kashin karshen wannan satin waɗanda aka ƙarasa za a sa su can ciki sai su zan muhadara kusan 120 da ko da uku ko da abin da ya kama da haka ba mu kula da lokacinmu ba da wuya ka samu musulmi mai tsarin lokaci kuma duk an yi abin da zai hallaka lokacinmu an yi muna whatsapp da internet ba haram ba da ya whatsapp da internet amma ya zaka aiki da su za ka zo tun trouser tun minuwi ka rike portable sai asuba ta yi an yi kiran sallah warin ka kwanta baka yin sallah wanga shi ne tsari a shi za ka shiga ne in ka am thank you ma HDN kana da wasu research ka shiga kai in ka kare ka hito ka ba da 30 minutes ko 1 hour da ta gare shi saboda rayuwar ka ta yau da gobe kana iya ka duba labarai 15 minutes ko 10 minutes shikenan amma ka ba da rayuwar ka ga internet gaba ɗaya kuma kai receive wallahi bai yiwa wallahi bai yiwa dole sai ka yi tsari labarai gaba ɗaya da komi suna da inar data ka shiga in ka shiga ka kalli labarai na ƙasar ka ko na wani abu 15 minutes cewa da research ka yi research kinka na 30 minutes ka dibi labaran yan uwanka da ke cikin whatsapp wanda a amerika da wani abu wanda zai turo maka wani sako yalla ko wani abu ka duba ka yi musu refund cikin 15 minutes ka san ka ƙari daga nan kuma ka liki sai zuwa yau akwai ta bukata in akwai urgence kiran ka za a yi a ce ma diba cikin whatsapp kinka da turo maka sako amma kana tsaye ka diba ka diba ka ƙari ka yi awa hudu biyar lokacin ka ya gaban sa dole wanda yake son ya ci gaba cikin musulmi sai ya nisanci irin waɗannan abubuwa sai ya kula da lokacin shi daga cikin abin da ke sawar musulmi ya nasara a rayuwar shi shine kula da waninka duk lokacin da ya zamanto kana rayuwa ne don kanka to zancen reshir gare ka bai kota su ba ku sani babban abin da yasa turawa suka ci gaba ba musulmi bane suka bar mu shi cewa su suna tunanin me zai kawo ci gaba cikin al'umma yanzu kun ganin muna zaure wurin ga salula akwai wanda ya kirkiro salula ba gidan su da aka aiki da ita ba duk duniya ne ake aiki da portable yanzu wannan fanka din da muke gani ventilator wanda ya yi shi ba gidansu ɗaya ake amfani da shi ba ampul ba wanda ya yi shi ɗaya ba gidansu ɗaya ake amfani da shi kowa zai yi abin da zai game duniya to matsalar mu afirka kowa ta kai ne ta kai in dai kai ka samu to kowa shi mutu shi ga sa jagoranci na da matsala saboda mutum in ya hau ya cika kai ne ya cika yan uwan shi da waɗanda shi ke so da magoya baya ne sauran jama'an kura su fita lahira su ma waɗanda sun ka to haka na da aiki uba in dai ya samu ya yi rayuwa sai shi kaɗai ya ji daɗi iyalin suna so su mutu sai dai shi aje ɗan abin da ya aje in kun samu in ya mutu to in kun buku samu bagare ku ta ƙari shi dai ya tashi biya ya ƙari ya aka ci haka za a rayuwa kuma bai tafiya shi yasa har cikin mallamai za ka ko ni a'a shi ya ta yayo karatu kasashen larabawa amma bai son wahala shi yasa ya ɗan nemi ɗan shagon shi yana neman abinci bai wa'azi bai karantar da kowa ko mata sai ba ruwa ne ya koya mata sallah san fu shi ba mallan na ba ku sai can ku ne mai mallan shi ustaz ne to duk lokacin da al'umma babu masu yawan tunanin al'umma ta ci gaba cikin ta cikin kowane sashi to babu ci gaba shi yasa yadda musulmi zai yi Allah ya taimake shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wallahu fi auni al-abd ma dama al'abdu ko ma kana al'abdu fi auni akhihi in dai kana taimakon mutane to Allah zai taimake ka wannan shine abin da ya karamci a cikin mutane dukkan mu nan ga in ba kaɗan daga cikin mutane ba wa yake tunanin mi zan kawo na taimakon jama'a babu kowa da samu shi kenan sirtu turawa sun azama da sistem na halaka da ka ƙare karatu ka kama aiki sai bashi ka ɗauki bashi na gida miliyon talatin za ka biya shi shekara arba'in mota za ka biya ta nan da shekara ishirin ɗiyanka bashi za ka biya musu lakwal duk aikin da za ka yi suna da kai ma aiki shi yasa matsalar dan bariki bata wuce abubuwa guda hudu zuwa biyar ba na farko ma maison duk abin da ya taba gida ne bala'i na na biyu ma fam mata ta yi na uku maison fam iyon shi na hudu ma voiture na biyar ma salaya da an wuce wanga shi babu matsala gari shi in dun jira su kama da wuta in dai wadanga na ta yi daidai to matsala ta kaji eh saboda rayuwa ka ta gido akan bashi rayuwarka ta gido akan bashi baka da matsala in ba waɗanga ba in duk ana zancen addini da wani abu in dai ba a taɓa waɗanga ba to shi kenan shi yasa kuke ganin yi ma addini aiki sai ka shirya duk wanda ya ginu da salayar akwai wuyayya yarda ya cire wata farki cikin salayar kin shi ya ba su wa don ganin kai raguwa zai yau Nijar in muna son mu haɗa miliyar guda a yi ma Allah aiki babu wata matsala ɗan miliyar duk ya ci da ke Nijar kowa shi kawo dala ɗari ana son a yi wani aiki na cigaban addini ɗari ɗari duk ya cidiyar kin Nijar da an haɗa su sun yi miliya amma ina tunanin shiki babu an zo an saka cikin bashi rayuwar ka cikin bashi take shi yasa ba daga mutane suna hawa kat kat kana ganin ba su taimako problem na kuɗin in yi tuna bashi da kullun cikin cikin bala'i yake eh sai dai in ya bashi yayi yawa bai da kuɗin biya ya bar ƙasa turawa na sun ka aza wannan system saboda can ma cikin bashi kake mutuwa kasar ka kullum bawa kake baka iya baruta da ka ce zaka baro kasa sai a ce biya mu bashin mu bashin assurance bashin mota bashin gida ya kewaye ka tu vas travailler jusqu'à la fin de ta vie haka zaka mutuwa wajen su kai musu bauta ba banzana ba akwai hankulan da sun ka aza wannan system kin kowa tashi cikin bashi da ka tashi babu zancen ka gudu ka bar kasar mota ba shi da ake dauka ka ci gaba da aiki sannan ka biya wane ne wane ne ka fasa tsammanin suna cikin jin daɗi ba wani jin daɗi da suke cikin shi don baka da liberty to shi yasa mu nan in ba wanda ya samu ya aza kamfanin shi ko wani abu ina yan dependence take gare ka baka da saboda sa'alar ya yi Allah muhimmanci gare ka da ka ce za ka yi ma addini aiki ko za ka faɗin gaskiya sai a ce hatta za mu hidda ka daga aiki to da ya ji an ce za a hidda shi da aiki sai ga mutuwa ta tafi kusa don bai iya komi ba bai iya kasuwanci ba sabaninmu da bokon yan Najeriya yan bokon Najeriya sun yi rusuru sun iya kasuwanci gwamnati ba ta iya yi maka barazana da salayar sai ka ce kai na aje muku ma aikin ku baka iya komi ba wanda wannan harkar da ka iya ta gwamnati no ku samu in kana son kai rusuru a rayuwarka ka iya aiki hiye da guda ko biyu ko uku ka san hanyoyi daban-daban ka iya mu'amala da jama'a in ka iya mu'amala da jama'a salar bai iya rike ka sai kai harkokinka gaba ɗaya ka rayu rayuwa mai kyau amma ka zauna kawai kai kaɗai sai in wata ya zo to baka da rayuwa baka da rayuwa bawa zaka mutuwa to wannan yan uwa sai na ƙarshe abin da zan liƙewa da shi shine cewa babban nasara ga musulmi in ka mutu kana da imani shine ka bar ayyukan da za a tuna da kai na alkhairi waɗanda gidaje da kuke gani da riguna da komi barin su zamu yi da ka mutu shi ke nan an ƙari kuma kakka sa tsammanin sai ka ƙari EEM za ka mutuwa wallahi tallahi tana yawa ka mutu kana EEM wannan zancen doktora da sauran proje wallahi ka rage su ka gyara da Allah tun yanzu wallahi tana yiwa ka mutu kafin ka samu BTS kafin ka samu lisansu wallahi kana iya mutuwa wallahi in baka sallah mai kyau ka kyara alaka kan Allah wallahi kare ka ta ƙari shi yasa annabawa ma sun roƙi a tura su da abu na gari mai sai ka bar aiki ka gina masallaci ko ka fara wani proje wani ya zo ya ci gaba da shi sai a yi ta tunawa da kai shi yasa annabi Ibrahim ya roki Allah a cikin suratul shu'ara yace waja'alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mini harshe na gaskiya ga mutanen da su zo bayana ba wai Allah ya roki naman shi bai mai da shi cikin halussan mutane no in an tuna da ni a tuna ni mutum ne na yi wani aiki na gari yau da yawan mutanen da muke tunawa da su mallaman mu da suka gabata da wane ne da wane ne aiki ne suka bari da ba su bar aikin ba da ba za a tuna da su ba ɗaya daga cikin manya-manyan poet na kasar misra egypt ana kiran shi ahmad shauki ya yi wasu baituttuka cikinsu yake ambato cewa daqqatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu ko qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawali farda li nafsika ba'da mautika dhikraha fa dhikru lil insani umrun thani yace daqqatu qalbil mar'i bugawa zuciyar dan adam fat fat fat fat qa'ilatul lahu suna gaya mishi cewa innal hayata daqa'iqun wa thawani ita rayuwa mintuttuka ne da second yadda zuka zuciyarka take bugawa adadin da za ta buga an san shi da ya kai karshe tak tsayawa za ta yi yace farba li nafsika ba'da mautika zikraha farba raba'a da haus da larabci rafa'ani kina an ce raba'a ko rafa'a duka ma'anarsu daya farba li nafsika ba'da mautika zikraha yace ka ɗaukaka ma rayuwarka ambatonta bayan mi bayan ka mutu to ya za a yi mutum ya daga sunan shi kuma bayan ya mutu tunda mun ga duwan duniya ko kana nan da rai in dai baka ba mutane yanzu na sunan kana yi kasa mi yace yace fa zikru lil insani umrun sani ambaton da za a yi maka bayan ka mutu rayuwa ce ta biyu rayuwarka kana raye ana ganin ka an ga jiki an ga kassa an ji maganar ka wannan rayuwa ce ta farko rayuwa ta biyu da za ka yi a duniya ta fi tsawo ga wadda ka yi domin tana yawa ka rayu bentan trantan ko shekaru ba su yawa shekara ɗari ko ba su ne ba amma in kan mutu za a ambace ka da alkhairi yan alkhairi kan yi fiye da shekara dubu dubayi za a yi haka in kan yi sharri za a ambace ka da sharri shekaru dubu kenan dan adam yana da wata rayuwa bayan wannan shine bayan ka ta yi a ambata abin da kake aikatawa Allah shi mura mai kyau to ina ganin dai wannan shine dai a gurguje abinda za mu iya samu cikin wannan lokaci sai kuma wani lokaci in Allah ya kaddare akwai rayuwa akwai dama kuma insha Allah ta'ala za mu zaɓin wani abin da ya kamata mu yi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh